السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا بركة مرسادوا أو أن مسلاتي متار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنشي قبا دكراتمنا الموطة إمام مالك رحمه الله تعالى ونشيني مجلس منترى muna 25 ga watan sha'ban hijira daga garin makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da 20 da afon 24 yawa shi kuma na bature 23 ga watan biyu a kalandar bature 2025 idan ba manta ba sati da ya gabata muna cikin mun tsaya a hadisi na harko kalkashin babun nomi an salata babi wanda yake mana bayani yin barci sallah akan mutum ko mutum yayi barci lokacin sallah ya shiga bai tashi yi ta ba mun ga hadisi na harko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo hujja aqimis salata li zikri yau insha Allah za mu tashi hadisi na biyu kalkashin hadisin da malam ya kawo kalkashin babin hadisi na 26 yake cewa wa haddathani an malik an zaid bin aslama annahu qala عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتودأوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليسليها فليسلها كما كان يسليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر ashhadu annaka rasulullah wannan hadisin kusai isnadin shi ya sha babban da wancan isnadi wanda muka karanta wancan isnadin shi mursal ne wannan hadisin kuma daga zaidu bin aslam zaidu bin aslam al-qurashi al-adawi abu usama yana ɗaya daga cikin tabaka na tabaka na uku daga cikin masu rawaito hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan shi ma hadisin yana nuna maka mursal ne kamar yadda malaman wanda suka rawaito muwabba dukkan suka yi ittifaki akan lalle hadisin wannan hadisi ne wanda yake mursal saboda zaid bin aslam al-adawi yana ɗaya daga cikin tabi'ai yana ɗaya daga cikin tabaka na uku na masu rawaito hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu a garin Madina shekara ta 136 a wata wada 143 yake cewa arrasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lailatan bi tariqi makka manzo Allah mai tsira da munci Allah shi tabbata a gare shi yayi tahiyar dare a wani dare daga cikin dararen da ya kasance a garin makka ya hutu kamar yadda wancan hadisin da muka kawo mun yi bayani akan da kwai sabani na manya-manyan malamai ko daga cikin tabi'ai wanda suka zo kamar imamu zuhuri ya ce da kwai galata a cikin wannan hadisin wancan riwayar da muka kawo ta sa'id bin musayyaba yake cewa a'a ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya yi latti ko bai sallaci sallar asuba ba a lokaci ba dalilin barcin da suka yi a wannan kwari yace manzo Allah ya hutu ne daga Hunain zuwa garin Makka wannan ita ce magana ta imamu zuhuri yake cewa da kwai galat da kwai kuskure a ce a'a wai manzan Allah ya fito ne da garin haibar zuwa ga zuwa garin Madina nan ma riwayar da ya kawo ta Zaid bin Aslam yake cewa lailatan bi tariqi Makka wani dare akan hanyar garin Makka ga wannan yana ƙara ƙarfafa maganar imamu zuhuri ibn shahab da ya kawo a can maganar wancan hadisin da muka karanta na sa'id ibn musayyiba yake cewa wa wakkala bilalan an yuqizahum lis-salati manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya bilal ya tayar da su idan lokacin sallah ya shiga idan alfijir ya geto ya tada su diddan sa sallaci sallah asuba a lokacin ta yake cewa an yuqizahum li faraqada bilal bilal yarda Allah shi tabbata a gare shi sai yi barci wa raqadu hatta staiqazu su ma suka yi barci su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kasancewa wancan cikon hadisin wancan hadisin na baya yana ba mu bayanin ga abin da yawa kana manzo Allah ya sanya bilal ya yimi ya sanya ya kasance shine mai gadon su kamar yadda yake bayyana mana ikla lana subha ya kai bilal ka kiyaye mana ke tawwa alfajar mu tashi mu yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da tawaga shi dukkan suka yi barci bilal shi ma yayi barci yace wa qad tala'at alaihim ash-shams har sai da rana ta hudu wannan zahin na rana ya sanya suka motsa fastaiqazal qawmu dukkan su ya suka tashi wa qad fazi'u kowanne ya tashi a hurgice kowanne ya tashi ba a yanayin shi ba mafi yawa mutumin da ya saba sallatar sallar asuba a lokacinta idan ya jinkira barci ya ɗauke shi bai sallace ta ba ko bai tashi a lokacinta ba idan ya tashi zaka gani a hurgice yake tashi ba a yanayin ba da ya saba tashi ba a haka bai yake tashi ba wa khasatan wanda ya san kimar sallar asuba a lokacinta ya san kimar sallar asuba yin ta a cikin jama'a saboda yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda duk wanda ya sallaci sallah asuba a lokacin ta a cikin jama'a to fa huwa fi zimmatillahi wannan mutumin yana cikin kiyayewa ta ubangiji da kai alƙawari tsakankanin shi da shi da ubangiji na ubangijin shi zai kiyaye shi akan komai da komai shi ne nan yake da suka tashi kowanne ya tashi a hurgice fa amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yarkabu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umurce su kowa ya hawo abin dabbar shi ya gusa daga wannan kwarin da muke ciki kamar waccan riwaya ta Sa'id bin Musayyib yake cewa fa amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yakataju manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umurci kowa ya labta yayi gaba a huta daga wannan wurin da aka kwanta yake cewa hatta yakhruju min zalika alwadi hassis da suka huta ko hassu huta daga cikin wannan kwarin wanda suka kwana a cikin shi wa qala sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama inna hadha wadin bihi shaytan lalle a cikin wannan kwarin da muka yi barci da kai shaytani shi da amma shaytani me yake nema da zaran ka zo ka kwanta yana nema ya hana kai taushe ka akan kadda ka tashi a lokaci ka yi wa ubangiji abin da ya dace duk lokacin da bawa ya zo ya kwanta to shaidani yana kulli guda uku a kan shi maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana ya ake kullin nan guda uku su warware idan bawa ya tashi ya ambaci ubangiji kulli ɗaya zai warware idan ya yi arwalla kulli ɗaya zai warware idan ya yi sallah raka'a guda biyu kullin nan dukkan su guda ukun za su warware to in ba a yi hakan ba to in ka tashi shi sun ya za ka tashi irin wannan lokacin ka tashi ba ka yi sallah asuba a lokacin ta ba rana ta hoto ka sallace ta kana da ladan sallar ka ka yi sallar ka ka biya abin da yake wajibin ka amma dai za ka samu mutum bai da wani karshashi saboda shaidanin nan ya mai kulle kullen shi kullun nan guda uku suna tare da shi bai tashi bai yi su ba a lokaci ba wa khasatan duk lokacin da bawa zai tashi ya ambaci ubangiji to tabbas kulli na farko zai warware idan yayi arwalla kulli na biyu ya warware idan ya tashi ya sallaci raka'a guda biyu bayan yayi arwalla kullun na uku shi ma sai ya warware to shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana lalle a cikin wannan kwarin da kwai shaydani shi kuma idan ya maka wannan kullun zai ringa daddaba ka ibarcinka da kwai sauran lokaci asuba ai bata kai ba zaka samu lonin zai tashi karfe 4 ba minti ko karfe 5 ba minti 10 sai gani minti 10 nan barin dan yi dan kirin gidi kamun alfajar in ne yake zo dan ya kwanta sai wata karfe 7 ko karfe 8 zai tashi menene daddaba ka yake yi ibarcinka da kwai sauran lokaci da kwai sauran lokaci shine can wacce riwaya da muka karanta ta Umar yake cewa man nama fala namat ainahu duk wanda yi barci ka Allah sa idanuwan nashi su huta su yi barci wannan mun yi bayani a can abinda umar yake nihi akan haka ba wai addu'a ba jebe yake ba ga wanda ya wannan mummuna addu'a ba yake cewa farakibu hatta kharaju min zalikal wadi wa innan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi manzo Allah da ya bada umarni suka hawo abin hawan su har sai da suka fita daga wannan kwarin da suka kwana a cikin shi thumma amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yanzilu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce su bayan sun fita daga wannan kwarin a sabka daga kan abin hawa wa an yatawabba'u kuma kowa yayi arwalla sabida shi sharaɗi na na sallah shine wajibi ne a mata tsarki a mata arwalla yake cewa ya umarce su kowa yayi arwalla wa amara bilalan an yunadi bis salati ya umarci bilal da yayi kiran sallah au yuqima ko kuma bilal ya tayar da iqama nan mai riwaya yayi shakka shin manzon Allah ya umarce shi ne ayi kiran sallah sannan a tayar da iqama ko kuma kurman manzon Allah yayi umarni ne a tayar da iqama duk wanda aka yayi daidai amma dai mafi fadala da yake a daji ne a yi kiran sallan sannan a tayar da iqama shine yake saboda duk abin da yaji wannan kiran sallan zai maka shaida a gobe kiyama kinan nan mai riwaya ya shakka an yi umarni ne a yi kiran sallah sannan aka tayar da ikaman ko kuma ikama aka yi aka yi umarni a tayar ya ce fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bin nas manzo Allah mai tsira da aminta Allah shabbata a gare shi sai ya yi wa sahabban shi sallah sun man sarrafa ilayhim bayan ya gama sallah ya juyo wa qad ra'a min faza'ihim ya ga irin hurgicin da suka shiga wanda bai saba yin sallah ba a wajen lokacinta idan ya sallace ta a wajen lokacinta yana shiga cikin damuwa ya gani ya tauye daga wani abin da ba haka ba yake cewa a lokacin da ya ga yanayin da sahabban shi suke ciki faƙala sai yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna Allah qabada arwahana ku tabbata lalle Allah shine ya dauki rayukanmu wannan karamin daukar rai kenan wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarah ma janah ma jarahtum bin wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari yake cewa shine ubangijin da yake karbar rayukanku a kowane dare kowane dare ubangiji sai ya karɓi rayukanmu mai rabon ganin baɗi sai a mayar mai da ran shi wanda ko bai rabon ganin baɗin in aka ɗauka an tahi an tahi kenan shi kiyama shi ta riga ya ta tashi shi sanya ɗan adam ba komai bane ba gun ubangiji shi ba al'amarin shi daga ya ga dama ko lokacin ka ya zo idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan ajalin ya zo da daidai sakan guda ba a ƙara maka ba kurma an zare an zare shi kenan sai kuma wani lissafi idan an koma zuwa gaba ko kuma idan an yi busa a mayar maka ranka shi sanya dan adam yana samun daukar rai guda biyu da kwai daukar rai a duk lokacin da ya kwanta barci ya dauke shi bai san ba abin da ake yi ba ubangiji ya zari rai kuma da kwai daukar rai na gaskiya wanda idan aka dauka an tafi an tafi kenan shi sanya bahaushe yake cewa barci kanan mutuwa da zaran an dauki ran to shi kenan in kaga dama shi sanya daga cikin addu'o'in da aka samu manza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi bismika allahumma amutu wa ahya da sunanka ubangiji zan mutu kuma zan rayu ai kaga barci ne zai yake cewa zan mutu zan rayu can wata riwa yake cewa fa idza tawaffaitaha farhamha idan ka kashe ta baka miro da ran ba ubangiji to ka shikanta idan kuma ubangiji ka mayar da ran to ka kiyaye ran kamar yadda ka kiyaye kake kiyaye bayinka na gari fahfazha kama tahfaz bihi ibadaka salihina ka kiyaye raina kamar yadda kake kiyaye rabbayinka na gari haka wannan shi ke nuna mana nasti na alkur'ani da nasti na sunna lalle rai idan bawa ya kwanta to ran zare shi ake yi wannan shine kadan mutuwa to a wannan halin ubangiji yana dukkan mu kalkashin kafaza ta ubangiji muke amma dai wannan sai ya sanya mu ringa jiddi da kai mu ringa ganin mun isa mu ringa ganin mu ne yau mu ne gobe abinda bawa ran shi ta me hakan za ya aiwatar wallahi in banda rahama ubangiji da alƙawari da yayi akan wannan al'umma wallahi da ya riga ya tayyar da ku وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون wa'ansu bayan Allah ne na gari suke ceton wa'ansu wanda suke na banza da aka biya aka ce kowa na banzan ne to da ubangiji zai halakar da kowa da kowa to ubangiji yana da gata da yake yi wa bayi shine ku tafi ku yi amma dai ku dawo ku nema in gafarta muku in gafarta muku wannan ita ce izza ta ubangiji shi ne yake bayyana mana inna matawbatu ala Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu alaihim tuba tana ga wa'inda za su aiwatar da wani abu shi huto na huto da ubangijinsu amma dai a halin da suke jahilai a halin da basu da hankali a halin da babu imani a tare da su za su aiwatar da haka idan suka tuno lalle sun yi huto na huto da ubangiji sun saba wa ubangiji kai tsaye za su dawo su ringa nema ubangijinsu ya gafarta musu yace to irin wa'innan mutanen ne ubangiji yake gafarta musu ba wanda yake ganin ba a'a shi yana kan laifi kuma yana jin daɗin wannan laihin yana ganin kai da sauran lokaci ba mu dukan shekarar mu nawa a duniyar ba wannan shine mai ahadar yake cewa fa innaha min alamati shaqaqi yace wannan alama ce ta tsiyata ta tsiyata bawa ubangijin shi yayi tur da Allah wadare da al'amarin shi wa damsul basirati da sha'irwar basira rannan hannun ubangiji yake baka sani ba koyo ko gobe ba wanda yake da takardar da aka rubuta mai ga ranar da ubangijinsa zai dauki zai karbi ararren da ya bashi ba wanda ya sani haka bawa ya gaggauta ya tuba zuwa ga ubangiji duk abin da aka san ana aiwatarwa a tuba khasatan irin wannan lokaci ga wata garabasa wadda ubangiji ya datar da mu wanda muna kyautar zaton insha Allah za mu azumta ba karamin dama bane ba bawa ya yi kokari duk abin da ya san yana aiwatarwa yana aikatawa ya kame hannun ya kame hannayen shi daga aikata su ya nema ubangiji shi ya gafarta mai ya yi alkawali akan ba zai kuma ba aikata irin wannan manyan laihihikan ko ƙananan ƙananan laihihikan nan da yake aikatawa ya shiga cikin azumi cikin wannan wata mai albarka yana saliman aliman salim alim in ji bahaushe ubangijin shi ya datar da shi da samun intuwa daga wutar jahannama ya datar da shi da samun lamanin shiga gidan aljanna ya gafarta mai dukkan zunubban shi Allah ya datar da mu yake cewa walau sha'a la raddaha ilaina da ubangijin nan ya ga dama da ya mayar mana da rayukanmu a lokacin da muke bukata a mayar mana da su shine lokacin da alfijir yake to amma dai ubangiji ganin daman shi da ya dauka bai medo mana ba yake cewa fi hainin gairi haza a lokacin da ba wannan ba lokacin da rana ta riga ta hudu ya ce fa idan raka da ahadukum anis salati idan ɗayan ku yi barci a kan sallah bai sallace ta ba dalilin barcin nan da ya mamaye shi au nasiyaha ko kuma ya mance ta idan shi biyu ana fafuskar duniya kurum ya mance bai sallaci wannan sallar ba mantuwa ba da gangan ba yake cewa thumma fazi'a ilaiha sannan ya huskanto ko ya hurgita ko ya tunato lalle bai sallaci wannan sallar ba in barci ne ya tashi daga barcin shi ko kuma in mantuwa ne ya tuno bai yi ba wannan sallar ba yace fal yusalliha kama kana yusalliha fi waqtiha ya sallace ta kamar yanda ya kasance yana sallatarta a lokacinta ina wannan shine abinda sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zaran sallah ta kubce maka baka yi ta a lokacinta ba dalilin mantuwa ko dalilin barci lokacin da ka tuno a lokacin nan zaka sallace ta babu wani hurumin ka ce a ai ba lokacin ta bane ba ko kuma a lokacin da rana take hudawa ne ko lokacin da rana take fadawa ne duka wannan an dauke maka sallah ce ta farilla wadda take kalkashin zimmarka wajibi ne ka kawo ta saboda zimmarka ba za ta taba samun bara'a ba in dai baka sallace ta ba sun maltafata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin nan manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya juyo ina abubakarin zuwa ga abubakar bayan ya yi da musu hutuba ya musu bayani akan hukuncin ubangiji akan idan wanda ya manta sallah ko kuma ya yi barci akan sallah ya rama ta lokacin da ya tuno da ita ya juya zuwa ga abubakar sai yake cewa abubakar inna shaitana ata bilalan ya kai abubakar lalle shaitani ne ya zo wa bilal yarda Allah shi tabbata a gare shi kaga wannan in ya zo wa bilal to yana iya zo mana saboda mu in nan kalkashin darajar mu bata kai ba daidai daidai ba mu san ba ko sawun ma bilal yarda Allah shi tabbata a gare shi saboda ba ma mu karana tsankanin wannan karnin da karni wanda yake karnin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba mu karana da shakhsiyyar mu da shakhsiyyar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kabil da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dan dan karmin misali da ya dora mana diddan mu fahimci martaba da daraja da girma na sahabban shi yake cewa da ɗayan sahabi na zai ɗauki daidai gwalgwadon muddu guda ko kuma rabin muddu rabin muddu shine he ka samu guda hudu sannan zaka samu tiya guda kenan kar in tiya ko rabin rabin kar in tiya ya bada fi sabilillahi mu daga cikin mu wani ya ɗauki wanda ba sahabi ba ka ɗauka daga tabi'i wanda ya ga sahabin hazzawa wanda za a naɗe duniya tare da su ya ɗauki daidai gwalgwadon dutsen uhudu dukkan shi zinare ne ya ba da fi sabilin layi manzo Allah ya ce bai kai gwalgwadon ba rabin muddu ba ko kuma muddu guda na sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ba da fi sabilin layi ba kaga wannan ya isa ya nuna maka karara wa'annan ba ɗaya bane ba ta kai da su ba ba tsaranka bane ba da haka kurbi naka idan an kiraye su ka ce Allah ya kara musu yarda wanda kwadi ya zage su to dalilin manzan Allah ba wai da sahabban shi ba yake faɗa ba da manzan Allah yake faɗa manzan Allah yake cewa a riwaya ta Abdullah fa bawan ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum duk wanda ya so sahabina dalilin soyayya ta da kaunata ya so sahabina wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum duk wanda ko ya kyamace sahabina to dalilin kiyayya da kyama da take tsankanin mu da yake yi mini dalilin shi ya kyamace sahabina to kaga namu a cikin haƙƙinsu shi ne da zarar an ambace su mu ce Allah ya ƙara musu yarda to shi ne nan ya juyo zuwa ga abubakar yake ce mai kaga bilal shaidani ne ya zo mai wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah fa abja'ahu kurum ya kishin gide shi ya kishin gide shi wallahu ta'ala alam yake cewa falam yazal yuhaddi'uhu yuhaddi'uhu bilal wannan shaidanin bai kasance ba yana shashafa shi yana daddaba shi yace kama yuhadda usabiyu hatta nama kamar yadda ake daddaba ake ma yaro wannan wannan ake dan lailaya shi har ya samu yayi barci to haka shaidani yayi wa bilal bilal kurum ya kashe da barci har ya kai ba wanda ya tashi sai da rana zahir rana ya bige su sannan kowanne ya motsa wannan shine abin da ya wakana shine dalilin da ya sanya bilal bai cika ba musu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi ba kaga da kai uzuri yake cewa thumma da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bilal bayan sun yi magana da abubakar ya haɗi wa abubakar abin da ya sanya bilal bai tashi ba sai ya kirawo bilal shiwa shi manza Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhbara bilal rasulullahi sallallahu alaihi wasallama misla alladhi akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ababakar sai bilal ya baiwa manza Allah sallallahu alaihi wasallama labari irin irin labarin da manzan Allah ya baiwa bilal ya baiwa abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi mi manza Allah ya haɗi wa bilal yi manzo Allah ya hudu abubakar shine shaidani ya zo min yana sallah ya shimmuɗe shi ya ke ya shi yana daddaba shi har bilal ya yi barci da bilal da ya zo sai ya ba da labari kwatankwacin abinda manzon Allah ya hudu wa bilal faƙala abubakar abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ashhadu annaka rasulullahi ya ce tabbas ina shaidawa lalle kai manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ɗan aike ne da gun ubangijinka abinda shi manzan Allah bai ji ba daga bakin bilal ba abinda ba wanda ya sani kuma manzan Allah yana barci labari ne daga saman bakwai aka bashi aka ce mai ga abin da ya wakana ya zo ya bai wa abubakar labarin da aka kirawo wanda abin ya wakana da shi ya ba da irin labarin da manzan Allah ya bai wa abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi kaga wannan yana ƙara tabbaci akan lalle manzo ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na abubakar da yake cewa ina shaidawa lalle kai manzan Allah ne wannan yana nuni yana nihin abubakar da bai shaida ba ya shaida amma dai ƙara tabbaci ne lalle na ƙara tabbatarwa lalle kai manzo ne daga gun ubangijinka kamar yadda annabi ibrahim ya bayyana ya ce ubangijin shi kai fatu mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي النبي إبراهيم يتي ubangiji ya ake rayar da matacce yace kai annabi Ibrahim ba kai imani bane ba kake tambaya akan yaya nake tada matattu ai dama kalubalen jahili shi shine yaya man yuhil izama wa hiya rabin ya za a yi a ce mutum ya mutu ya radiddige ya koma kashi kashin ma ya koma kasa a ce kuma a sake tayar da shi hankali ba ya dauka ba to shi ne annabi ibrahim da ya tambaye mutanen shi su ma sun yi kalubale akan haka da ya tambaya aka ce shi ibrahim awalam tu'min ba kai imani ba da in na kashe he ina in na kashe ina rayawa ba yace bala ubangiji na yi imani walakin liyatma inna qalbi kurum dan in ƙara ko zuciyata ta ƙara nutsuwa akan lalle kai in kai in ne ubangiji qadirun ala kulli shay'in yace bai to bari a gwada maka pratik yace fa khuz arba'atan min al-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna yatinaka sa'a wa alam anna allaha azizun hakim ka dauki tsantsaye guda hudu ka kashe su ka daddaka naman su ka yi tibiri-tibiri guda hudu ka dora a kan dutse kowanne ka kiraye shi kowanne zai tashi zai zo maka misalin ya dauki tantabara ya dauki agwagwa ya dauki zawuwa ya dauki kaza kowanne ya hada namansu ya dunkula wuri daya ya yi tibiri-tibiri ce tantabara ta so ta zo kaza ta taso ta zo zabuwa ta taso ta zo agwagwa ta taso ta zo to pratika ubangiji ya nuna ne saboda ubangijin shine inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wannan shine karshen babin babi na bakwai malai yake cewa babun annahyu anis salati bil hajira babi wanda yake mana bayani akan hali ga yin sallah lokacin garjin rana alhajira shine garjin rana garjin rana kuma da lokacin da rana ta yi zawali a lokacin da an shiga cikin garjin rana aka samu zahinta ya ƙara daɗawa a kan yadda take lokacin da ta zo tsakiya zuwa lokacin karkatatta zuwa wani lokaci zuwa zaka ji an ce ku bari mana rana ta yi sanyi zuwa ƙarfe biyu da rabi uku uku da wani abu zaka samu rana ta ɗan wara sanyaya sama da lokacin da take sha biyu karhe daya ɗaya da wani abu zuwa karhe biyu shi ne ake kiran shi alhajira lokacin garjin rana malik cewa haddasan yahya an malik an zaid bin aslam an ata bin yasa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala inna shiddat alharr min fihi jahannam fa idha ishtadda alharr fa abridu an as-salati وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف وانا حديث دقى يحيى دقى مالك دقى زيد بن أسلم القرشي الأدوي أبو أسامة وانا ينزمني بياني أكنش وانا شيني راوم نا حديثنا وانا يقباتا انا إذكين طبق أنا أكو نما سرويت واحد السمن زي الله صلى الله عليه وسلم وانا ألا ميتكاوا شكرا أريد ثلاثين شدة كوكما أريد أربعين دهو na yi bayani akan malami ne wanda fiƙa ne malami ne na a zo a gani sai dai zaidu bin aslam ya kasance yana irsali hadisi zai zo mai daga sahabi sai ya cire sahabin sai ya dankana shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa an ata bin yasar al-hilali abu muhammad wanda ya mutu shekara ta 94 ko kuma 97 ko kuma 103 daga hijira daga garin makka zuwa madina siqa ne fadilun wanda yana da malami ne wanda yana yawaita wa'azzuka malami ne wanda yana da yawaita ibada kamar yadda ibn hajar ya kawo a cikin takribu tahzib bayani akan shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya ce inna shiddatal harri lalle tsananin zahi min faihi jahannam yana daga cikin lunwashin wutar jahannama idan zahi ya kai zahi ko sanyi ya kai sanyi to wannan lunwashi ne wutar jahannama take za mu zo za mu gani yake cewa fa'iza shaddal harru idan zafi ya yawaita ya yi tsanani ya ce fa'aburibu a salati ku sanyaya lokacin sallar ku ta azawa kinan kadda ku yi shi lokacin garjin rana kudan sanyaya misalin ana yin shi daga zaren rana ta karkata da kun zahi iya zahi kuma misalin kamar da wurin da ake yin sallah ba tafi ba kaza babu rihi akan shi ku sanyaya saboda a wannan lokacin sallar za ta muku wahala tsayuwa a cikin ranar nan za muku wahala kai kai zuwa sujada za muku wahala amma dai yanzu alhamdulillah za ka samu kowane masallaci ga rihi ga fanka wani hadda ezi ni babu wani hira a ce a ce a ce wannan wangayen dalilin illar da sanya saboda yanayin da mutane suke yin sallah ba su samun nutsuwa sun ya aka ce abridu an salati fa abridu an salati ku sanya ya sallaku idan lokacin da rani ko zahi ya kai zahi ya ce wa kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ishtakatin naru ila rabbiha wuta ta kai kuka zuwa ga ubangijinta ta kai jajanta ta kai kukanta take cewa ya rabbi akala ba'dhi ba'dan ya ubangiji shashi na ya ci wani shashi da ta wada haka fa'azina laha bi nafasaini manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai mata umarni da lumfashi guda biyu yace fi kulli amin a cikin kowace shekara nafasun fi shita'i numfashi da take yi lokacin sanyi wa nafasin saifi da numfashi wanda take yi lokacin zafi nan malaman hadisi suka ce ce take yin magana ko kuma a'a majazan ne ake daukan al'amarin da yawa daga cikin malamai suka ce wannan maganar da wuta ta yi game da ubangijinta lalle aka laba'adi ba'dan nan yana yiwa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halittan mata rayuwa da ya halan mata rayuwa ya halattan mata rayuwa ya mata umarni ita ma ta ringa magana kaga in ka koma cikin alkur'ani lokacin da aka sanya 'yan wuta cikin wuta wuta ne take cewa halimin mazid ya ubangiji da kwai daɗi a ƙara mini a ƙara mini ba ta cika ba da kwai daɗi a lokacin nan ubangiji ya buga diga-digan shi a kan wuta a lokacin nan ta ringa ƙat-ƙat ga wannan yana yiwa ubangiji ya halice ta ya mata rayuwa kuma ya ba ta izinin ta ringa magana kamar yadda wannan nassin yake bayyana mana kuma nassi na alkur'ani yake bayyana mana lalle wuta tana magana halin mazid nan kuma ya kawo akala ba'dhi ba'dan manzo Allah ya ce wuta ta yi bayani ta kai kukan da zuwa ga ubangiji shashi ina ya ci shashi saboda kullum a hura take aka hura ta tana ja ta yi tsanwa bula bula ko ta yi tsanwa daga tsanwa ta koma baka lut hakan aka barta haka take ta ci hayya kai a sa mata mutanenta wanda mutanen da za a sanya mata wa kudu hannansu wal hijara duwatsu da mutane su ne makamashinta Allah ka kiyaye mu Allah ka sanya ba mu ba ita ba ganin inda mata ce nan alqasim ya kawo riwaya a cikin mudawwana ta imam malik yake cewa abin da yi soyuwa a gare ni shine a sallace sallar azhar lokacin rani da lokacin sanyi lokacin da inuwa ta kai gwalgwadon zira'i kenan harkon lokacinta imam malik ya ce wannan shine mafi soyuwa a gare ni amma dai mustahabbi ne a jinkirta ta lokacin rani lokacin da zahi ya kai zahi a jinkirta ta zuwa ga tsakiyar lokacinta kaga tsakiyar lokacinta idan ka ɗauka wurin karfe biyu da wani abu inda idan ka ɗauka yanzu a cikin zahi a cikin zahi zaka samu lokacin da rana take shiga lokacin da misalin a wannan lokacin zawali ana samun shi midi benset an afwan midi transet kenan in ka dauka kuma daga transet zuwa kenzar sankantuit ko sankantinef kaga awa nawa zaka samu wurin awa uku da wani abu ko haka ne kenan idan ka kasa awa uku da wani abu kenan he ka hudda kusan tsakiyar lokacinta wannan shine malam imam malik yace daga cikin fatawar da ya kawo a cikin mudawwara yake cewa wannan shine mustahabbi ne saboda wannan hadisin da malam ya kawo wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana fa abridu anis salati amma dai yinta a harkon lokacin ya ce shi ne mafi soyuwa a gare ni in jiwa in ji imam malika kamar yadda alkasim ya kawo a cikin almudawwada ta imam malik wallahu ta'ala alam مالك يا وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمى بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم وأن حديث إمام مالك يكاو شيكتي ودقى مالك دقى يزيد دقى يزيد بن أسلم عفوا daga malik daga abdullahi bin yazid al-qurashi al-makhzumi al-madani shine ake kiran shi ake mai alkunya da al-muqri'u al-a'war al-muqri'u al-a'war yana ɗaya daga cikin malami ne fiƙa kuma yana ɗaya daga cikin malamai imam malik rahimahullahu ta'ala ya mutu a shekara ta 188 da hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa an abu an abi abi abi abi salma bin abdurrahman bin auf bin al-haris bin zuhra bin kilab bin murra bin ka'ab bin lu'ay bin ghalib al-qurashi az-zuhri al-madani ana kiran shi da abdullahi wa huwa al-asgar ko kuma ana ce mai ismail duka wannan sunan shi ne dangantakar shi tana kaiwa zuwa ga mutanen ƙuraishawa ƙabilar zuhur az-zuhri al-madani baya da haka yana ɗaya daga cikin tabaka na uku na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kamar yanda malamai suka wasun wasaka shi malami ne sika kamar yadda ibn hajar ya kawo da sauran malamai yake cewa an muhammad bin abdurrahman shine abu abdullahi al-qurashi al-amiri maulahum yana cikin tabaka na uku na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama malaman hadisi suka ce babu wani wata shekara wadda aka tsaya akan shi wanda Allah mai cikawa ko babu wata shekara wadda take nuna mana lokacin da Allah ya yi mai cikawa yake cewa an abi huraira ta daga abi huraira shi kuma abu huraira addausi al-yamani shine abdurrahman bin sakhra addausi al-yamani al-madani yana ɗaya daga cikin tabaka na harkar masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mutu shekara 57 58 59 kamar yadda malaman tarihi suka yi sabani daga hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lalle manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya faɗa yake cewa idza shtaddal harru idan zahi ya tsananta fa abridu an salati ku sanyaya lokacin sallar ku ta azhar fa inna shiddatal harri sabida tsananin zahi lokacin zahi min fahi jahannam yana daga cikin lumwashin wutar jahannama kamar yadda muka yi bayani a can baya yace wa zakara annan nahara ishtakat ila rabbiha ya ambata mana lalle wuta ta kai kukanta zuwa ga ubangijinta fa adina laha fi kulli amin bi nafsaini manzo ubangiji sai ya mata uzuni a kowace shekara ta yi lunwashi guda biyu nafsin fi shita'i lunwashi lokacin sanyi wa nafsin fi shayfi lunwashi lokacin zafi وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم وأن حديث يجي دقى مالك دقى أبي الزناد أبي الزناد شيني عبد الله بن زكوان القرشي المدني ana an yi sanin shi ko ya yi shahara da abu zinada yana cikin tabaka na biyar daga cikin masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a yi shi shekara ta 64 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina ya mutu shekara ta 130 a wata hada 131 a wata hada 132 daga hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina malami ne wanda yake na fiqhu malami ne kuma na hadisi wanda an wasaka shi malaman hadisi sun wasaka shi sannan yake cewa an al'arash al'arash shine abdurrahman bin hurmaz bin kaisan al'arash shine an yi an dangantuwar shi ana ce tana dangantuwa ne zuwa almadani yana an yi sanin shi da al'arash yana cikin tabaka na uku na daga masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mazaunin garin Madina sannan ya kaura zuwa garin Misra ya mutu shekara ta 117 daga da hijira daga garin Makka zuwa Madina yake cewa an abi huraira wanda ya mutu 57 58 daga hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama nke cewa idan shtaddal harru idan zahi ya tsananta fa abridu an salati ku sanya lokutan ku na sallah sallah azhar fa inna shiddatal harri sabida tsananin zahi min fayhi jahannam yana daga limwashin wutar jahannama Allah kiyaye mu daga ita malai yake cewa babun باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم أو تغذية الفم بابي وانديزو أكن هني شغا مسلاتي دئسكا كواري كو كرني نتهرنوا وتغذية الفم دليكي باكي كرني ريح الريح شيني إسكا تتهرنوا ita kuma tahornuwa karni take ko zarni take yi ko kuma ɗoyi take yi ko wani bashi-bashi take yi ba wari ba ne ba take ba a inda allah ya taimaki hausawa ke nan ba wani yare wanda yake da bambanci wurin bayyana bambanci tsayankanin abin da hanci yake shaƙa ɓangaren abin wanda yake da wari in ba hausa ba zaka ga duk yaren da zaka ɗauka sai dai a ce maka wannan abin yana da kamshi ko kuma wari gare shi amma dai ba haushe kowanne sai da ya hudda ka gani da kwai abin da karni yake za a ce wannan abin karni yake da kwai abin da wari yake da kwai abin da zarni yake da kwai abin da kazini yake da kwai abin da ɗoyi yake da kwai abin da bashi-bashi yake yi da kwai abin da kuma hamami yake yi yanzu idan mai azumi yana azumi abinda yake hutawa daga bakin shi an ce mai wari hidi a ce wani bashi bashi ne yake hutawa wannan kowanne ba haushi ya mai matsayin shi yanzu hutsari an ce wari yake yi zirni yake yi amma dai ka kewaya kowane yare ba ka samu ba hakan ba hatta da larabci ba ka samu ba haka ba ta shi ne nan mala ya kawo yake cewa shiga masallaci da ƙarni na tahornuwa ko kuma ka ɗauke shi beriyah iska ta tahornuwa ko kuma mutum ya shigo masallaci bakin shi a liƙe wannan shari'a ta haramta mana haka harabun ne bi halatta haka an karhanta mana da za mu zo kan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani yake cewa haddathani Yahya an Malik an Ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala man akala min hadhihi ash-shajarati fala yaqrubu masajidana li'udhina bi rihi ath-thawm bi rihi ath-thawm yake cewa daga Malik daga Yahya daga Malik daga Ibn Shihab Ibn Shihab shine Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaydillah bin Abdullah bin Shihab bin Abdullah bin Al-Haris bin Zahra bin Kilab bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi bin Ghalib Al-Qurashi Az-Zuhri yana cikin tabaka na hudu yana tunanin wancan mun yi bayani wancan hadisin da muka kawo na barcin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin tabaka na hudu daga cikin masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mazaunin garin Sham da garin Madina ya mutu shekara ta 50 da hijira daga garin Makka zuwa Madina 50 51 58 afwan hamsin aihuwar shi ce ko hamsin da ɗaya ko hamsin da takwas ya mutu shekara ta ɗari da ishirin da biyar ko kuma ɗari da ishirin da hudu daga hijira da garin makka zuwa madina malamin imam malik ne shi ibn shihab az-zuhri yake cewa an sa'id bin al-musayyib sa'id bin al-musayyib kuma shine sayyidut tabi'in wanda dawaka na biyu daga cikin masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya mutu shekara 90 93 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina da kai malaman ma da suka kai ta 94 wani suka ce 105 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ga wannan hadisin hadisi ne wanda yake mursal kuma mun yi bayani a can baya marasilu sa'id bin musayyib sahiha inda aka ce sa'id bin musayyib ne yace naji manzon Allah ya faɗa sa'id bin musayyib bai ga manzon Allah ba tabi'i ne daga cikin manyan manyan tabi'ai amma dai idan yace na ga manzon Allah to ya zamna gaban sahabi ya faɗi ne sai ya dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma dai ba kowane mursal bane ba hadisin yake ci kasancewa ingantacce ba amma dai shi sa'id bin musayyib malaman hadisi sun yi ittifaqi 100 bisa 100 idan aka ce Sa'id ibn Musayyib yace naji manzon Allah ko na ga manzon Allah ana sallama mai wannan hadisin ingantacce ne saboda wanda ya faɗi mai yin ya zamana da shi ya faɗi mai kuma hadisin idan ka koma wa'ansu riwayoyi za ka samu dangantuwar shi zuwa ga sahabi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man akala min hadhihi shajara duk wanda ya ci daga cikin wannan itaciyar fala yuqarribu masajidana kadda ya kusanci masallatayyanmu a wata riwaya yace fala yuqarribu masajidana kadda ya kusanci masallatanmu wannan malaman hadisi suka ce idan aka dauke shi fala yuqarribu wata riwaya fala yuqarribu masajidana kadda ya kusanci masallatanmu kenan wannan hukuncin ga hukuncin masallacin annabi ne masallacin madina duk wanda ya ci tafarnuwa ba shi ba huskantar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wannan riwaya ita kuma zo fala yuqarribu masajidana kadda ya kusanci masallatai ya mu duk wani masallaci masallacin da magaran wannan masallacin in dai ka cikar da kusanci wannan masallacin yace yu'zina bi rihi sumi tabbas wanda ya ci tawarnuwa ya zo mana masallaci yana cutar da mu da karni na daga wannan tawarnuwa wannan iska wanda ya ta tawarnuwa tana cutar da mu shi kuma dama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana fa innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza bihi banu adam mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi ka zo aka kabarta sallah mala'iku ne akan ka mala'iku ne suke halarta mala'iku ne suke maka shaida to ka zo da abin da zaka sanya su ringa nisantar ka ka zo ka yi sujada ko an yi ruku'i wani yana jin warin abin da yake bakin ka shi sanya ne idan muka koma bangaren usul me manatul hukum shine wannan warin da ake warin wannan da tahurnu wannan take degaje ko kuma wannan iskar da tahurnuwa take degaje shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace aha kada ku kusanci masallatai yau kaga wannan kiyasan duk wani abu wanda yake da wari tuhatinka wanda tuhahi ne ka huto daga gareji kurmu ka shigo cikin masallaci kana warin mai kana warin kaza ka sha sigari ka shigo cikin masallaci kana wari idan an yi sujada mutum yana kafa kafa yana liƙi hancin shi kana cutar da shi ko baka yi wanka ba ka zo ka an yi sujada ka bude ko ka yi rukuyi ka daga hammatanka warin ya ayyaci mutane duk wanda yake da hakan falayu karfin masajida na kadda ya kusanci masallatai yau wanda hani ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan duk wani abu wanda iskar shi za ta iya cutar da mutum ku wanda yake kusa da kai wanda kuke sahu tare da shi ko wanda yake bayanka ko wanda yake gabanka yana iya samun damuwa lokacin da yake sallah dalilin wannan iskar da kake hutarwa to bai halatta ka shigo masallaci hakita da kwai nassi wanda ya zo akan albasal wal kurm wal jub wal ne ya kawo nassa da kwai riwaya wadda imamu turmizi ya kawo ta wannan kuras dukkansu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kawo wannan hadisin ma ba wannan bane ba hadisin abu huraira ne wanda imam muslim ya kawo ya kawo bayani akan wannan man akala naha man akala thawman aw baslan aw quratan ya kawo hadisi ya kawo yayi babi a cikin al masajid wa mawadi'us salat yake cewa babi wanda yake hani akan cin tahornuwa ko albasa ko kuma alquras wannan duka bai dacewa kaga idan ka ɗauka ka koma kan matsala ta usul fiqh miye manatul hukmi shine wannan iskar da bawa yake huddawa kaci da kai riwaya ta Abi Sa'id al-Khudri yarda Allah shi tabbata a gare shi Abu Sa'id al-Khudri yake cewa lokacin da aka bude garin Khaibar muka nemi abinci muka rasa ka san kwa in dare yayi in dare yayi jema jema nama ne ne mun jema jema abinci ne yake cewa muka nemi abinci muna tsananin jin yunwa yace bamu samu ba wani abin ba ta hornuwa ba yace muka ci ta hornuwa a matsayin abinci wannan kuma shi yake nuna maka irin hali na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam halin da suka ra'ayi a cikin shi wallahi tallahi banza muke ci wannan wannan nasus din nan da wannan hadisin da muka karanta wurin hadisi wurin talatin wallahi sai ka tsaye da wani daga cikin sahabban manzan Allah ba ya iya kawo maka su ba bai ma san da su ba bai san bai akai ba kurmi dai in ya gani a ce mai kai wani an ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama amma dai yanzu kai ka hada sunna ga ta nan ya ta cikanta sun yi fafutuka sun rayu cikin wahala aisha take cewa wata uku ake yi hayaki bai tashi a gidan manza Allah ba sallallahu alaihi wasallam shugaban da yahi kowane shugaba shugaban da yahi kowa mabiya shugaban da in yace a yi ake yi ba a tambayar dalili ba a tambayar dan me ya sanya amma dai wata uku ake yi ba a tsora tukunya a gidan shi ba wannan kadai yana nuna maka irin hali na manzan Allah da sahabban shi yadda suka rayu kuma ba don komiyo don wannan addinin ya daukaka suka isar da shi zuwa ga wanda suke bayansu wanda suke wanda suka zo bayansu haka su ma suka isar da shi haka su ma suka har abin ya zo mana sunna nawa muka sani wanda da yawa daga cikin sahabban manzan Allah ba santa ba kana zamnan nan littattafan nan guda tara wanda suka hada sunnoni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da karantarwar shi sai ka hada su a lokaci daya hadisai miliyoyi sanya mu ringa yi wa intan sahabban na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama adalci kadda mu kasance kamar bara gurbi a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne 'yan shi'a wanda suke zagen su Allah ya kiyaye mu shi ne nan abu sa'idin al-khudri ya ce muka nemi abinci muka rasa muka samu tahornuwa ya ce ya muka ci tahornuwa da muka ci tahornuwa muka zo da muka iso garin madina muka shiga masallaci muka yi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da muka shigo masallaci a cikin ruwaya bai yi bayanin ba suka yi sallah da suka shigo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man akala hadhihi shajara waye ya ci wannan itaciya ita ce tahornuwa sai suka ce a ga abin da ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to wanda ya tita fala yuqarribu masajidana kadda ya kusanto masallacin mu saboda mu yu'zina bi rihi sawm dan ya cutar da mu da iskar tahurnuwa da suka ji haka suka ce kai ai tahurnuwa haramun ce suke cewa hurrimat hurrimat an haramta tahurnuwa an haramta abinda suka fahimta kenan da manzo Allah da ya ji labarin haka sai yake ce musu ya ku mutane ayyuhan nas hurrimat wannan afwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce musu ya ku mutane wannan tahurmuwa ba a haramta ta ba sai dai ni ina kyamatatta ba na son warinta da haka kadda ku shigo mana masallaci ya ayyuhan nasu laysa fi tahrimi ma halallahu walakinnaha shajaratan akrihu au ukrahu au akrihu rihaha yake cewa ya ku mutane babu haramci akan abin da ubangiji ya halatta in ka ga haramci to komi da kuka sani ubangiji ya halatta mana sai abin da shari'a ta zo ta tabbatar mana wannan abin haramun ne kafa'an a lokacin ne yake kasance mana haramun yake cewa abin da ubangiji ya halatta babu haramci akan shi yake cewa sai dai ni ina kyamatan wannan wannan itaciya ba na son ta hornuwa ya ce shi sanya duk wanda ya cita kadda ya kusanci masallatinmu da kwai riwaya ta umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa wanda aka daho ta hornu aka ba shi ya ce wannan babu lahi a kan shi riwaya ce ta umar ya yi hukumci akan haka yake cewa falyutammimha nubijan idan an dawa ta mutum yana iya ci yana iya zuwa masallaci saboda idan aka dawa ta karnin ya riga ya huta ya an kashe karnin amma dai haka ka ta ka zo masallaci to babu wannan haramcin hidai babu wani rangome da aka yi wa wanda ya cita ba zai zo ya sallaci sallar jama'a ba kadda wani ya fake ya ce a bari in ta hornuwa saboda ayan ce wanda ya cita ba ya kusanci masallaci ba ya yi zaman shi a gida ya yi sallar shi babu ba ba ba ba a yi rangwame akan haka ba wajibinka ne idan aka yi kiran sallah ka dawo a matsayinka na baligi akili mai mai ikon zawwa masallaci ka zo masallaci a sallaci sallah idan ka cin to ka nemi abin da zai gusar maka da wannan wannan karnin na tafarnuwa daga bakinka in kuma kaga lokacin sallah ya gabato to haramun ne kada an ka ci ta in je baka da abin da zai gusar maka da wannan wannan wannan wannan karni na tahormuwa wannan shine fatawa ta malamai wallahu ta'ala a'lam mu gama wannan hadisin sai mu tsaya yake cewa wa haddathani an malik an abdurrahman bin al-mujbar annahu kana kana yara salim بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جب جبذا جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه وانا حديث دقى مالك دقى عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو العدوي شيني دقى مالك دقى عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مجبر بن عبد الرحمن بن عبد بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي wanda malaman tarihi ba su kawo ba shekarar mutuwar shi ba kamar dai ka ce ba a san shi ba dukansu hatta da ibn hajar bai kawo ba bayani akan shi wannan wannan sahabi ba abdurrahman bin mujbir amma ya dangantuwar ta kana dangantuwar shi yana kaiwa zuwa ga jika ne na umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kana yara salima bin abdullahi yace ya ga salim dan abdullahi salim bin abdullahi yana ɗaya daga cikin fuqaha'u as-saba shine abu am abu umar ɗa ne ko jika ne na abdullahi bin umar kenan shi wancan abdullahi bin abdurrahman bin mujbar kenan shi kuma jika ka taba kunne ne na umar yarda Allah shi tabbata ko jika jika ne an ce tattaba kunne na dangantuwar shi dai tana kaiwa da jikan ko tattaba kunnen abdullahi bin umar shi kuma shi salim ɗaya ne ga abdullahi ɗan umar yarda allah shi tabbata a gare shi yana cikin ɗabaka na uku na masu rawaito hadisan manzo allah sallallahu alaihi wa sallama ta biyi ne ya mutu shekara ta 105 a wata wada 106 a wata wada 107 wasu daga cikin malaman tarihi suka ce 108 daga hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa ya ga salim ɗan abdullahi abin da ya kasance yana yi idara'al insana idan ya ga mutum yugatti fahu yana lullube bakin shi idan ya shigo masallaci lokacin da yake sallah wa huwa yusalli lokacin da yake sallah jabaza thawba an fihi jabazan sai ya fizge wannan tuhahin da ya liƙe bakin shi da shi wannan fizgewa fizgewa wadda take mai tsanani hatta yanzu a an fihi har sai ya cire mishi daga bakin shi wannan yana nuna mana ba a salla mutum bakin shi a duke sai dai idan ya kasance da kwai wata larura wadda ta ba da dama haka to insha Allah la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha dan wannan shine karshen babun mu ko shine karshen kitabu al-mawaqit abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da abin na arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki Allah ya taimake mu ya datar da mu da azumtar wannan wata mai albarka ya datar da mu da samun dukkan alkhairan da suke ciki ya sanya ya ƙara mana karshashi da hoɓɓasa da kuzari na aiwatar abin da yake wajibinmu ko abin da yake mustahabi ko abin da zai ƙara mana kusanci zuwa ga ubangiji a cikin wannan wata ya sanya muna daga cikin wanda ubangiji zai yanta wuyayensu daga wutar jahannama ya musu lamunin shiga gidan aljanna wanda suka riga mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya ji kansu ya rahamshe su ya gafarta musu ya sanya aljanna ita ce makomarsu idan tamu ta zo Allah sanya mu cika da imani dukan bukatu na alkhairi abinda rai take harara da abinda rai take so ubangijin ta ya datar da shi muna fatan ubangiji ya datar da mu da shi ya yarda mana shi ya kara mana imani ya kara tabbatar da mu akan sunna shi ta sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا جاهيلا كريدا ولا نافيا صلاح إلا قريته ويسرته لنا يا رب العالمين اللهم ولا مريدا منا أو غيرنا إلا شفيته وعافيته فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بصالحات أعمالنا إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونشيني كراتم نكرشي sai kuma Allah ya kai mu bayan Ramadan in Allah ya samu na cikin masu rai insha Allah